الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغا وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da biyu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyetti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahina ko mumtahana wanda wannan sura muka ce ita ce sura ta sittin idan ka ɗauko kirge daga fatiha kuma ta sauka ne a garin madinatul munawwara zada hallahu tashrifan wata kariman wata azima sannan kuma wannan sura tana da ayoyi guda goma sha uku daidai wa daida jiya malam ya jawo mana jan farko mun fara fassara lokaci ya ƙure da haka malam zai sake jawowa daga farkon sura zuwa inda za mu dora a fassara alarama mai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم na'am ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يذكركم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم na'am ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينهم والله بما تعملون بصير kamar yadda muka yi bayani jiya Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin masu imani a farkon wannan sura cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ayyaman amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya Allah ce kar ku riƙe maƙiyana kuma maƙiyanku su ne ababen soyuwa a gare ku tulquna ilaihim bil mawaddati kuna masu nuna musu ƙauna ta haƙiƙa wa kad kafaru ai halata kaunihim kafaru bima ja'akum min al haqqi alhali kuwa sun riga sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya shine alqur'ani ko musulunci ko kuma shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin ɗabi'arsu munana ko ɗabi'unsu munana shine yukhrijunar rasula suna fitar da manzo wa iyyakum da ku kanku daga cikin gidajenku kuna ainihin wato shan azaba a hannunsu ta hanyar fafararku da suke daga garin makka an tu'minu billah ba komai yasa suke muku haka ba kaɗai saboda kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala rabbikum ubangijinku mahalicinku to la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kar ku riki waɗannan mutane maƙiyana maƙiyanku ababan ƙauna inda gaske kun fito kun yi hijira kun tafi madina ne da shirin ku yi yaƙi don ku tsaye da addinin Allah fi sabili saboda tafarki na ya tabbata ya daidaita wabtiga a mardati kuma dan neman yardata dan neman abin da ainihin wato kuke kwaɗayi a gurina na samun rahama da aljannar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan muka yi bayani kan cewa wannan aya ta sauka ne akan hatib ibnu abi balta'a wanda jiya mun kawo ruwayar bukhari wanda take nuna abin da ya faru wanda shine dalilin saukar wannan ainihin wato aya kuma muka fitar da wasu manya-manyan fikihun malamai na musulunci akan irin wannan abin idan ya faru cewa bai dace musulmi don ya yi wani kuskure matukar yana da sabiƙa ta alheri ya zamanto muna yanke hukunci a kansa kuma mu gagara ba shi uzuri ba muka ce akwai na farko taqdimu hasanatihi ala sayyi'atihi dole a gabatar da kyawawansa akan munanan da ya aikata duk ɗan adam musulmi in dai na kirki ne in ka tsai da shi kana bayani akan alheransa to zaka samu alheransa sun fi yawa akan sharrinsa malamai suka ce bid'a ce ta khawarijawa kwandemin ɗin mutumin da yake musulmi ne mai ayyukan alheri da yawa saboda wasu laifi da ya yi kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko kwaya biyar saboda haka wannan ya sa annabi ya wa hatib uzuri saboda yana da sabiƙa da ta rigaya abin da ya aikata yanzu wanda ainihin wato bai da kyau abu na biyu shine al'uzuru an badira yi wa mutum uzuri da gaggawa lokacin da ya ainihin wato aikata ba daidai ba ka kyautata mar zato cewa ba dai ba abin da ya aikata din nan yana da wani uzuri sannan abu na uku shine ihsanu zanni bin nasi ko bil muslimina ko bil mu'minina kyautata wa mu'minai zato da ainihin wato ainihin wato kyakkyawan zato akan abin da suka aikata sannan abu na hudu malamai suka ce shine ainihin wato al'afu wal ghufran liman ainihin wato wato gafara da ainihin wato yafiya da kau da kai liman asa'aka wanda ya munana ko ya aikata abin da ba daidai ba ina fata an gane to waɗannan su ne kaɗan daga cikin fikihun da malamai suka fitar dangane da wannan kissa ta hatib ibn abi balta'a amma kar mu manta saboda ɗabi'ar mutane ne in mutum yayi ba daidai ba kuma ba daidai ba ta yi muni to za ka ga akwai wanda suke ɗaukar zafi yasa ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu sayyidina wato ainihin wato umar ya ce a barhi ya kashe shi ma kawai a kuta da wannan abin da ya yi ai wannan cin amana ne wannan cin mutunci ne wanda kuma manzan Allah ya duba abubuwa da yawa ta tare da shi ya yafe masa kuma Allah ma ya ainihin wato yafe masa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa to sirruna ilaihim bil mawaddati kuna masu sirrinta musu kauna da ainihin wato so kuna ganin kamar ba mu sani ba wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni kwa na fi ku sanin abin da ainihin wato kuka ɓoye da ma kuma abin da kuka bayyana yasa Allah maɗaukakin sarki bayyana mana cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi mm. Allah ya ce wa asirru qawlakum ku sirranta maganganunku kaga dai yanzu hadib yayi wannan abun abu ya amma Allah ya bankado shi shi yasa yace tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna masu sirrinta kauna kuna sirrinta abu kuna ganin kamar ba mu sani ba wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni na fi ku sanin abin da kuka boye da kuma abin da kuka bayyana to shine a can yace wa asirru qawlakum ku sirrinta maganarku kar ma ku fito da ita fili ku yi ta kus kus kus ku je ku yi mitin ku je ku tattauna da wani don cutar da addini ko don cutar da wasu mutane a wajharu bihi ko ma ku fito ƙarara ku bayyana wannan mummunan abin da kuke tattaunawa Allah ya ce wallahi ina sanar da duk abin da kuka yi innahu alimun lalle Allah masani ne bi zati suduri da abubuwan da suke cikin kiraza yasa a wani guri yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه نعم له يحفظونه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله Allah madaukakin sarki ya ce sawa'un alaikum daidai ne a kanku man asarral qaula wa man jahara bihi wanda ya bayyana magana ta fito kowa ya ji me ya faɗa da wanda ya sirranta ko ka sirranta ka yi kuskus ko ka je ka yi mitin da wani ko ka je ka yi kulleleniya wallahi ko ka yi haka a sirranta ko ka yi a fili duka Allah yana sani man asarral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda ya ɓuya cikin dare yake kulle-kulle wa addinin Allah yake kulle-kulle wa musulunci yake kulle-kulle wa wana saboda yana so ya cutar da shi wa saribun bin nahari da kuma waɗanda suke aikata irin waɗannan ayyukan a cikin a cikin yini ma'ana da, da rana ma'ana dai da daddare da kuma da rana duk abin da kaje kana kullawa Allah yana sane da shi wallahi Allah yana sane da shi don haka Allah ya ce ko ku bayyana ko ku ɓoye duka dan ka tabbatar da haka sai ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi kai dan adam kana da masu canjin aiki akan ka mala'iku suna yahfazunahu min amri Allah suna kiyayar al'amarin Allah akan ka duk abin da zaka aikata kana da waɗanda suke faɗa suke rubutawa suke ajiyewa suke kaiwa Allah subhanahu wata'ala yasa Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa akwai wasu mala'iku guda biyu wannan yana ɓangaren dama wannan yana ɓangaren hagu aikinsu shine suna ɗaukar saƙonninka suna kaiwa Allah
لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah ya ce ma yalfizu min qawlin ba wata magana da ɗan adam zai furta illa ladaihi raqibun atidun face gaba ga wan- ga wannan mutumin akwai raqib wasu malamai suka ce duka suna ne guda biyu ga mutum ɗaya shine mai rubutawa kuma shine mai rubuta alheri shine mai rubuta sharri wasu kuma suka ce a'a guda biyu ne ɗaya yana rubuta alkhairinka ɗaya kuma yana rubuta sharrinka illa ladaihi raqibun atid yasa a wani guri yace qul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah تخفون في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله
Mm, well.
ويعلم ما في السماوات والأرض Mm.
والله عليم بذات الصدور Allah yace qul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah idan kun kun bayyana abin da kuke yake cikin kirazanku ko cikin zukatanku ko kun ɓoye shi wallahi Allah yana sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma Allah yana sane da abin da ke cikin sammai da kuma yake cikin kasai ga baki daya wallahu ala kulli shay'in qadir ko inna Allah ala kulli shay'in qadir ko Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai dan haka duk abin da kuka ɓoye ko kuka bayyana ku sani wallahi a hannun Allah yake a tafin hannun Allah yake Allah yana ganin sa da haka yake cewa tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna sirranta musu kauna wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni ku na fi ku sanin abin da kuka bayyana da kuma abin da kuka boye Allah madaukakin sarki yace wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata haka ya boye san arna a cikin zuciyarsa ya boye taimakon arna a ofis ɗinsa ya ɓoye taimakon kafirai a cikin al'amarinsa ya zama yana yin abin bai so a gane amma ya fi ƙaunarsu a kan musulmi ya fi ƙaunarsu a kan ainihin wato ‘yan uwansa masu imani faƙad zalla sawa a sabili wannan hakika ya kauce ya ɓace daga hanya tsayayya ta farke miƙaƙƙe ya kauce masa Allah ya faɗi wannan ne don kusancewa ko don mu san cewa a cikinmu akwai waɗanda suke sirranta taimako da agaji wa waɗanda ba mu ba ko dai a aikin ofis ko a harkar kasuwa ko in wani abu ya taso na ɗaukar 'yan sanda ko ɗaukar soja ko ɗaukar wani abu wanda ake yi na ƙasa gaba ɗaya sai ka ga musulmi ne amma ya fi fifita ɓangaren waɗanda ba musulmi ba ya fi ƙaunarsu ya fi son sai ma musu dama ya fi son nema musu appointment da gurin aiki da gurbin aiki da admission da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya ce to wallahi ko da kun yi wannan abun a ɓoye ko kun yi a fili ku sani wallahi ina sani tusirruna ilaihim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ya ce wa man yaf'alhu minkum wanda di ya aikata haka cikin ku faqad dalla sawa'a sabili hakika wannan mutumin ya bace daga tafarki madaidaici Allah ka tsare mu daga bata sai Allah ya ce in yaskafukum yakunu lakum a'da'an in har suka samu dama a kanku su kafiran nan da muke tsoratar da ku ƙaunarsu muke jan hankalinku a kan ku yi baya-baya da nuna musu ƙauna wallahi in sun samu dama a kanku sun kama ku ko suka samu wani tafarki a kanku ya kunu lakum a ada za su zamanto muku haƙiƙanin maƙiya waɗanda ba su da ainihin wato wanda za a kwatanta su da su wajen ƙinku wallahi haka duk yadda kake ganin dan uwanka musulmi ya tsare ka ko bai kaunar ka wallahi tallahi bai kai ɗaya bisa ɗarin ƙiyayyar da wanda ba musulmi bai yake maka domin akwai matakin da za a je in mutum musulmi ne dan uwanka ya ga za a yi maka wannan cin zarafi da cin mutuncin to zai taka wannan abin burki haka ne ko ba haka ba saboda wannan kishin na addini da wannan kishin na musulunci ba zai bari a yi ma wannan cin mutuncin ba amma duk mutumin da ba naka bane zai iya kai makura wajen nuna maka iyayya da gaba yasa ya ce in ya hukum in har suka samu dama suka kama ku in har suka samu dama a kanku ya kunu lakum a'ada za su zamanto muku cikakkun makiya cikakkun abokan gaba wanda ba sa kaunar ku ba sa kaunar addinin wa yabsutu ilaykum aydiyahum kuma za su shimfiɗa hannayensu a kanku wa alsinatahum za su shimfiɗa harasinsu a kan ku bisu'i da duk wata nau'in cutarwa za su shimfiɗa hannayensu a kan ku ma'ana ta hanyar duka ta hanyar kisa ta hanyar hantara ta hanyar duk abin da baka yi tsammani ba su kashe ku su dake ku su sa biro su soke wani abu su kwashi nasu su wasar da naku idan an zo ɗaukar aiki wa yabsutu ilaikum aydiyahum za su shimfiɗa hannunsu a kanku wajen nuna muku duk wata gaba da duk wata ƙiyayya kuma wallahi in ka kalli abin da ke faruwa a ƙasar nan da ma sauran abubuwa na duniya za ga abin da Allah ya faɗa yake faruwa da mu in ya tsafukum ya kunu lakum aada wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfiɗa hannunsu a kanku ku duba yadda yanzu musulmi a Najeriya kai ka ce ya zama shine saniyar ware bai da katakus bai da abin da zai faɗa bai da iko bai da dama bai da ƙarfi duk wani mataki da ake takawa a gwamnatance ko a hukumance za ka same shi abin tausayi ba ya iya samun abin da yake bukata kuma a hakan idan an tashi sai a an tayo maganganu na ta'addanci kuma a kansa wato a daki tsohuwa a hana ta salaci abinda duk aka yi maka na cutarwa bai isa ba sai kuma an ƙara da cewa kai ne ɗan tashin hankali kai ne ɗan ta'adda kai ne mara son zaman lafiya kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza yasa ma da Allah ya tashi sai ya haɗa abin guda biyu wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu su kuma shimfiɗa harasan su kafafen yaɗa labarai su ta yaɗa maganganu akan ku na ƙarya da iskanci duk wata kafa su dinga faɗin maganganu marasa daɗi a kanku kowanne abu aka zo daga kakalla sai kaga ana fifita wanda ba musulmi ba a kanka kai musulmi duk wata kalma da za a zo a faɗa sai an faɗe ta wadda za ta nuna cewa kai musulmi kai ne baka da kirki kuma wannan abin da ya ja mana wasu gurɓatattu ne daga cikinmu suke ja mana irin wannan aibanci da wannan zagin akwai waɗanda suke a cikinmu waɗanda ba su da ba sa kyautatawa ba sa yin abin da ya kamata wannan ya sa arna da waɗanda ba mu ba suka ɗauke su a matsayin misali wanda a ƙa'ida ba a hukunta addini da abin da wanda suke cikin addinin suka aikata ba a hukunta shi da shi sai ka hukunta da abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani da abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi idan wannan musulmin ya aikata daidai to wannan shine musulunci in ya kauce to ka sani wani abu daban yake yi ba wai addinin ba ina fata ana fahimtar magana amma babu ruwansu abinda duk suka gani tattare da ku da shi suke fassara addinin cewa haka addinin ku yake da haka wallahi a hirɗinka a matsayinka na musulmi ya zama kai ne kake jawo wa addinin musulunci zagi saboda da kare addini sanda Allah ya ja kunnen mu cewa kar mu zagi waɗanda ba musulmi ba saboda kar mu jawo wa Allah zagi الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم Na'am, Allah ya ce, wala ta subul ladina yad'una min dunillah. Kar ku yadda ku dinga zagin waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba suna bauta masa. Fa yasubbullaha adwan fi ghairi ilmin. Sai ya dawo shi kuma yayi amfani da wannan damar sai ya zagi addinin ka. Ya zagi Allah in aka taba sai ya ce ai su ma musulman haka suke. Ko da haka ka zamantowa musulunci jakada na alheri. Ka zamantowa musulunci jakadan kirki a duk inda ka tsinci kanka. a duk inda ka samu kanka ya zamanto ana alfahari da kai idan kuma aka taba ka ya aka yi aka ganka mai gaskiya ya aka ganka mai amana ya aka ganka mai haƙuri ya aka ganka mai son a yi daidai kar a saba ka ce haka addini na ya karantar haka sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke yi idan suka je gari sai su ce kunu amsalana ku zamanto irinmu saboda me saboda bahaushe ya ce ciki da gaskiya wai wuka ba ta huda shi wanda duk ya shirya tsakaninsa da Allah ya kaga zai ce a zama irinsa amma kai yanzu ka isa ka ce wa wanda ba musulmi bai zama irinka irinka makaryaci irinka mugu irinka algungumi to wannan yana daga cikin abin da Allah ke jan hankalinmu a kai cewa mu yi taka tsantsan kar mu jawo addinin nan zagi da cin mutunci a gurin waɗanda ba shi ba sa cikinsa da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce in ya ku kuma waɗannan maganganun da Allah ke faɗa ba kafirin da ba kafirin yanzu duk kafiri gaba ɗaya ne alkufur millatin wahida bahaushe ya ce kowanne gauta ja ne sai dai in bai shiga rana ba haka ne ko ba haka ba da haka babu na da babu na yanzu dukkansu yadda Allah ya faɗe su a da haka suke har yanzu wallahi tallahi da haka dole kai taka tsantsan da al'amarinsu kuma za mu zo mu ji saboda adalci na ubangiji can gaba a cikin surar za mu ji inda Allah ya ba mu damar zaman lafiya da kwanciyar hankali da kafiran amana ya ce babu laifi mu kyautata musu babu laifi mu zauna da su lafiya babu laifi mu mu'amala mai kyau da haka idan aka ganka kana mu'amala da kafiri ya zamanto a ƙarƙashin karantarwar wannan aya da za mu zo mu karanta a gaba ne cewa wannan dama ce ta an zauna lafiya ba sa cutar da kowa addini ba sa kyamar ku ba sa yakar ku ba su haɗa kai da wasu suna yakar ku ko suna cutar da ku ba to a zauna da su lafiya ba matsala an gane maganar da kyau ko wannan duk yana nuna mana irin adalci na ubangiji da adalcin qur'ani da adalcin adalcin addinin musulunci da adalcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa alsunatahum bisu wa waddu law takfuruna Allah ya ce kai wallahi sun yi fata ina ma ku zama kafirai duk ƙaunar da zaka ga kafiri ya nuna maka abin da yake yi shine rarrashin ka yake ka dawo addini shi haka in ya ka ga yana cutar da kai to abin da yake shine kai fushi ka zuciya ka ce to ka ma dawo cikin addininsa yasa Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi
طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wallahi wa- wasu daga bangaren ahlul kitabi yahudu ko nasara sun yi fata sun yi kaunar law yudillunakum ina ma sun batar da ku daga addinin ku kun dawo nasu Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba face kawunan su wa ma yash'uruna an halin ba su sani ba ma'ana su kansu abin da suke kai so ake su bari su dawo addinin Allah amma da ke jahilci ya riga ya kai makura a kansu gani suke kamar akan daidai suke an gane magana da kyau ko Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله
Mm.
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم Mm.
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Allah ya ce waddu law takfuruna arna da kafirai da yahudu da nasara sun yi kauna sun yi fata law takfuruna ina ma kun zama kafirai kama kafaru kamar yadda suka kafirci fatakununa sawa'a sai ku zama da ku da su ɗaya a gurin Allah ina ma'anar ku ɗaya shine yan wutar jahannama gaba ɗaya domin daga ka biye musu ai wuta zaka shiga haka ne ko ba haka ba da haka Allah ya ce fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah kar ku yadda ku riki wani daga cikin su abin kauna sai sun dawo sun yi hijira daga addinin su sun dawo naku amma in har za ku kaunace su ko za ku so su suna can ku kuna nan wallahi za ku shiga wata da ku da su domin za ku dawo daya Allah ya ce fa in tawallau idan kuma sun juya baya fa kuduhum ku kama su wa qatluhum ku karkashe su in lokacin yaƙi ya kama haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kar ku yadda ku rike wani a matsayin abin kauna a cikin su ko wani wanda kuna ganin wai zai iya taimakon ku a rayuwa ba za su taimake ku ba a wani guri alaramma Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
na'am والله يختص برحمته من يشاء
na'am wallahu dhul fadl azim الله ذو الفضل العظيم Allah ce ma ya waddu allazina kafaru min ahlil kitabi ba komai ne waɗanda suke kafirai suke kauna ba daga cikin ahlul kitabi walal mushrikina da kuma waɗanda suke mushrikai ba sa kauna ba sa so an yunazzila alaikum min khairin min rabbikum Allah ya saukar muku wani alkhairi daga ciki- daga gurin daga gurinsa Allah ya sauke muku wani alkhairi ba sa so daga sun ji kun samu wata falala ba sa so daga sun ji cewa wani alheri ya same ku ba sa so daga sun ji wani musulmi ya samu matsayi ba sa so daga sun ji wani ya shiga addinin musulunci ba sa so daga sun ji wani wanan ku da kuke ji da iya addini ya ci zaɓe ba sa so ba sa so ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم waɗanda suke ahlul kitabi da mushrikai in ji Allah ba sa ƙaunar wani alheri ya sauka muku daga wurin ubangijin a ce Allah ya muku wata falala ya muku wani alheri ya muku wani tagomashi kun samu wani ci gaba a ƙasa ko a jiha ko a local government ko a ma'aikata kaza a ce yanzu wani shine daraktan gurin kuma musulmi ba sa so in ma baka sani ba wallahi dole ka san wannan dole ka san wannan Allah ne ya faɗa kuma kalli ido na ka ganni mursisi zan gaya ma ba abin da ya dame ni billahi allazi la ilaha illa huwa. Yawwa. ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum Allah ya ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u Allah yana keɓe rahamarsa ne ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala ce wacce take mai girma أهم يقسمون رحمة ربك na'am نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا sai ce me ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك khairun mimma yajma'un jazakumullahu khairan ala ramma Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik shin su ne za su raba rahamar Allah Allah ba wani karka ba wani ba wani hana wani su za su yi mun haka inji Allah ahum yaqsimuna rahmata rabbik Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba rayuwar muka raba wa kowa rabansa a nan rayuwar duniya wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane hi ne kaza wane bana zai yi kuɗi yanzu a bajet ɗin bana Allah ya sa ina daga ciki akwai wanda kai ma Allah ya sa kana ciki akwai wanda zai yi kuɗi a banan nan wallahi Allah ya yi bajetin da shi na fata an fahimta don Allah ya sa muna ciki ga baki daya a bajet din bana akwai wanda zai je aikin hajji akwai wanda zai yi umara akwai wanda zai gina gida akwai wanda zai aure wata sa'an baleniyar budurwa kaji su kaji su arram eh, suna so wada na san kuna so dama don haka bajet din bana wala Allah da kai a ciki eh yauwa akwai masha Allah an gane magana da kyau ko saboda haka ba su ne za su raba wa Allah rab- yadda yake raba arzikinsa ba Allah shi ya ga dama yadda zai raba ya ba wa ne hana wa ne dan kofa ne ya tada wa ne ina fata an fahimci magana wani ya ɗaukaka shi wani ya dan kofar da shi Allah ka ɗaukaka mu duniya da lahira gaba ɗaya Allah ya shiryar da mu a wani guri Allah ramma Allah ya ce wadda kafirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم na'am من بعد ما تبين لهم الحق Mm.
واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره na'am إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce wadda kafirun da yawa daga cikin min ahalli kitabi daga cikin ahalli kitabi sun yi kauna sun yi fata sun so sun yi godo sun yi yunkuri law yardunakum min ba'di imanikum kuffara su mai da ku kafirai bayan da kuna da imani wallahi shine abin da suke so duk abin da kaga ana yi din nan kawai wallahi dan kana musulmi ne da za ka shiga cikin su ba abin da za su yi maka da za ka shiga addinin su ba abin da za su yi ma وأن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
na'am ana ramma قل إن هدى الله هو الهدى Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wallahi da yahudu fa da nasara ba za su taɓa yin imani da kai ba ko su yarda da kai ko su amince da kai wallahi sai ka bi tafarkin su sai fa idan akan tsarin su kake da addinin su in ba wannan ba wallahi ba abin da za su yi da kai duk wanda kaga sun rungumo to yana taimakon su ne duk wanda kaga suna taimako to yana taimakon su ne duk wanda kaga suna so to yana taimakon su ne iza a cikin musulmi ko kuma a cikin su nasu ya nasu ina fata an fahimci magana saboda haka kai ka tsiyayyar su fa ga musulunci ya kai ga yanzu mutanen da suke south south da wanda suke south idan dai ka zauna a cikin su kai shekara kaza wallahi ko da kai kafiri ne dan uwansu idan ka je hede su dinga kiranka in ya hausa ko ba haka bane in ya hausa me suke nufi da wannan ma'ana ma- kai musulmi ne saboda ka zauna cikin musulmi ka narke da su gayi fa da kai suke zuwa coci da ke zuwa wurin wallahi ba su yarda da kai ba me yasa baka za ka ce can ka zauna tare da su ba ka zo ka rayu a cikin waɗanda ba su ba wannan fa kai nasu ne ma ba su yarda da kai ba dan ka zauna a gurin waɗanda ba nasu ba to balantana kuma a ce kai ba nasu bane karara ba ka san ba za su taɓa yarda da kai ba da haka yace law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara suna so su mai da ku kafirai bayan da kuna da imani ba komai bane fa Allah ya ce hasadan min indi anfusihim wallahi hasada ce kawai daga kawunansu min ba'di ma tabayyana lakumul haqqu bayan gaskiya ta riga ta bayyana na rantse muku da Allah mafi yawancin wanda ba musulmi ba ban ce muku duka ba ba wai fa ba su san addinin da suke kai ba daidai bane wallahi suna sani suna sane kawai ba za su bari bane saboda kar a ce sun yi abin kunya shi ne kawai amma wallahi da yawansu sun gane cewa tafarkin nan da kuke kai shine tafarkin daidai to abin haushi abin takaici malam wai nama na jan kare alaramma eh nama na jan kare kaga abin haushi da takaici kenan ko ba haka bane abin haushi da takaici nama na jan kare shine su suna kaunar su shigo addinin suna ganin addinin namu shine gaskiya mu kuma an wayi gari nasu da ɗabi'unsu muke kwaɗayi haka ne ko ba haka ba da Allah lalacewa ba ta kai lalacewa ba su da kansu sun san naka ne gaskiya kawai shigowa ne suke jin kunya amma kuma wai kai kana kwaikwayon nasu saboda baka da mutunci baka da hankali Allah ya sauwaƙe Allah ya yi da haka min ba'ad ma ta bayyana lahumul haq sai Allah ya ce fa'afu wasfahu ku yi afuwa ku yafe hatta ya ati Allah bi amrihi har zuwa Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana kiyama ta tashi mutum ya yi tsautsayi ya kwashi kafarsa ya tafi lahira ba musulunci ya ga yadda za su yi da Allah hatta ya ati Allahu bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai da haka yake cewa in yaqtafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyakum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfuruna sun yi fatan ku zama kafirai Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wallahi ku sani alhamukum dangantakar zumunci da dangantakar jini da ke tsakaninku da su ba za ta taba amfanar ku ba wallahi wala auladukum haka idan a ce kuna da ƴaƴa a garin makka kuma arna ne wannan ƴaƴan ba amfanin komai da za su yi muku yawmal qiyamati yafsilu bainakum domin ranar tashin alkiyama Allah zai ware tsakanin ku musulmi muminai da kuma waɗanda suke kafirai to me amfanin ƴaƴan in dai ba da in dai ba kan addinin ka me amfanin sa uba in dai ba tare da kai a addini me amfanin sa mata in ba ta tare da kai a addini me amfanin ta kanwa da adda da babba da kawu in dai baya kan addinin ka me amfanin sa Allah ya ce wallahi lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum wannan dangantakar jinin da kuke gadara da ita domin Allah ya daka wannan gudumar ne saboda akwai waɗanda suke ƙoƙarin fifita alaƙar ƙabila da dangantaka akan alaƙar addini haka ne jama'a ko ba haka ba saboda haka Allah ya buga wannan gudumar dan ka ji da kyau lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wata dangantaka wani babban ka ne wani in dai baya kan addinin musulunci ku dai yi mu'amala ta zamantakewar yau da gobe amma maganar ka bi shi akan tsarin sa Allah ya ce ban yarda ba wannan dangantakar ba ta yi muku amfanin komai ba ya'ya idan ba abu karasa faman saqulat mawazin wa man kaffat fa Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri idan muka yi busa a cikin kaho fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna babu wata dangantaka kuma da ta rage tsakaninku wani babanka ne wannan fa ba wai maganar wanda ba musulmi ba hatta shi dan uwanka musulmin idan ranar kiyama ta taso wallahi tallahi babu kai babu shi to don Allah mutumin da addini ma ya hada ku kiyama ba zai ma amfanin komai ba to ina kuma ga wanda addini ma bai hada ku ba zai tsaya ya bata ma lokaci jama'a kun fahimci maganar da kyau ku fala an saba bainahu ba wata dangantaka kuma da ta rage tsakaninsu wala ya tasa'aluna ba ma wanda zai tambayi dan uwansa ina labarin dan uwansa kawai ka'ida guda biyu ce Allah ya ce faman thaqulat mawazinuhu wanda duk manauyansa suka yi nauyi ma'aunansa suka yi nauyi da aikin alheri da aqida da tauhidi da musulunci da sallah da salati da biyayya ga Allah fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne rabautattun duniya da lahira matukar manauyanka sun yi nauyi da aƙidarka sun yi nauyi da tauhidinka sun yi nauyi da musuluncinka ya yi nauyi da yawan karatun ƙur'aninka da yawan azuminka da yawan sallarka da yawan biyayyarka ga Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to irinka ake nema ku ne rabotattun lahira Allah ka sa muna ciki ya Allah Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda kuwa manauyansa suka yi sako-sako fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda manawayansa suka yi sako-sako tauhidinsa ba shi da ƙarfi ba shi da tauhidi aƙidarsa ta yi lo batirin aƙidarsa ya ƙare batirin tauhidinsa ya ƙare ya zama 0% ba komai a aƙida ba komai a tauhidi ba komai a suluki ba komai a tarbiyya sallarsa zero azuminsa zero tilawarsa zero ƙur'aninsa zero salatin annabinsa zero duk wata ibada babu wa man khaffat mawazinuhu Allah ya ce wanda ma'aunansa suka yi lo suka yi ƙasa fa ula'ika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna Allah ya ce irin waɗannan su ne suka tabar da kansu a jahannama za su dawwama Allah ka tsare mu daga shiga wutar jahannama fi jahannama khalidun Allah ya ce a jahannama za su dawwama Allah ka tsare mu daga shiga wuta don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce lan tanfa'akum arhamukum wallahi dangantakar da ke tsakaninku da su ba za ta yi muku amfanin komai ba wala auladukum haka ƴaƴan da ke tsakaninku ba za su yi muku amfanin komai ba yawmal qiyamati yafsilu bainakum a ranar tahin kiyama Allah madaukakin sarki zai bambance tsakanin masu imani da waɗanda ba su da imani ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين sai ce ne قال يا نوح إنه ليس من أهلك mm, إنه عمل غير صالح na'am فلا تسأل لما ليس لك به علم inni
إني أعظك أن تكون من الجاهلين ya isa alramma Allah madaukakin sarki ya ce wa nada nuhu rabbahu nuhun rabbahu qala rabbi annabi nuhu ya kira Allah ubangijinsa ya ce ya ubangiji inna bini min ahali lalle ɗana yana cikin iyalaina yana cikin ƴaƴana yana cikin dangina jinina ne wa inna wa'adaka alhaqqu kuma alƙawarinka fa gaskiya ne wa anta ahkamul hakimina kai ne wanda ka fi gwaninta wajen hukunci ka fi kowa kwarewa idan ka tsara al'amura ya Allah Ƙala- ƙala ya nuhu innahu laysa min ahlika Allah sai ya ce wannan dan kai ka haife shi amma baya cikin iyalanka me yasa saboda sun raba gari na addini jama'a idan daraja da kima tana sa aiwa mutum alfarma annabi nuhu ya kai a masa alfarma ko bai kai a masa ba shine babban ulul azumi minar rusul shine na farko annabi nuhu shine farkon wa'azi da manzanci a duniya gaba daya kuma yana cikin wanda suka sha wahala wajen wa'azi sanda ya shekara nawa alaramma ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما Mm.
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce wala kada hakika arsalna nuhan ila qaumihi mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanansa eh falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama Allah ya ce san da ya zauna a cikin su shekara dubu babu hamsin kai shekara dubu ko tuwo aka ajiye ma kana ce sai da ka shekara dubu ai ka wahala wallahi a ce ci kake kawai ka kwanta ka tashi kai shekara dubu to amma a shekara dubun nan babu inda annabi nuhu bai karaɗa ba a duniyar nan ya yi gabar ya yi yamma ya yi kudu ya yi arewa ya yi sama ya yi ƙasa ya hau doki ya hau raƙumi ya yi an dake shi an dake shi an cutar da shi akwai lokacin da aka ma dukan tsiya sanda suka ɗauka ya mutu kawai da asuba ya suka ja hura makirfan yana inna alhamdulillahi na hamaduhu wa nasta'inuhu suka ce wannan anya anyan anya wa- ba aljani bane ba kuwa sun ɗauka ya mutu amma kawai suka je yana wa'azi fala bisa fihim Allah ce ya zauna a cikinsu alfa sanatin shekara dubu illa hamsina aman to bari ka ji akibar abin da kai da kanka he ka tausaya wa annabi nuhu Allah da kansa yace fa ma amana ma'ahu illa qalil duk wannan shekarun da annabi nuhu ya kwashe الله أكبر.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن na'am فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Allah ya ce wa uhiya ila nuhin muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu innahu lan yu'mina annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ka sani cewa babu wanda zai sake yin imani daga cikin mutanen ka sai waɗannan guda 40 da wasu malamai suka ci ko guda 80 a watar wayoyi haka dai malamai suka yi ta tattauna shekara dubun nan da ya ba hamsin kaji waɗanda suka musulunta a cikinsu bai wuta kirga akan akan yatsu ba Allah ya ce to daga su ba wanda zai kara imani da haka sai Allah ya ce masa menene karka damu da abin da zan yi a kansu zan hallaka su zan rugurguza su zan watsa su gaba daya to duk wannan darajar ta annabi nuhu jama'a ina so in kawo mu zuwa muhallin shahid ne duk wannan kimar da annabi nuhu yake da ita da al- da annabi nuhu yace ma- yace wa Allah inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimina ɗana yana cikin family na ya Allah ma'ana yana tausaya wa yaron ka duba tausayi irin na ɗa da uba mala tun da jininsa ne shi ya haife shi zai so a ce duk roman da zai samu a lahira ya ganga shi ga ɗansa a kusa da shi jama'a haka ne ko ba haka ba da haka yana ganin ɗan zai hallaka shi yasa ya tabbatar wa Allah ya ce na san alkawarin ka gaskiya ne in dai bai bi ni ba wallahi na san ba za ka yafe masa ba za ka danna shi a wuta ya Allah domin kai mai hikima ne mai iyawa ne gwani ne sai Allah ya ce masa ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahli wannan yaron fa baya cikin familin ka domin dangantakar jini mu ba da ita muke la'akari ba muna la'akari ne da dangantakar addini ya ba addininka eh to ya zama naka ko da kuwa ba kai ka haife shi ba Allahu akbar wato ashe kenan mutum in dai musulmi ne kai Allah mun gode maka ya Allah Allah ka ƙara mana fahimtar addini wato mutum in dai musulmi ne ko da ba ka da dangantakar jini da shi to a gurin Allah shi ne naka mutum ko kai ka haife shi matukar ya watsar da addininka to ba naka bane inji Allah innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salih shi aiki ne wanda ba nagari ba Allah ya ce fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun karka tambaye ni akan abin da baka da ilimi akan sa inni a'izuka ina tsorace maka ina firgice maka ina tsorace maka an takuna min aljahilina karka zama cikin jahilai kai ka san magana ta girma annabu nuhu Allah yana martsawa yana cewa baya cikin familinka in dai ba musulmi bane watsar da shi ba ruwanka da shi baya cikin mutanen arziki ba namu bane wannan ka rabu da shi ka jefar da sha'aninsa kuma ina gaya ma haka ne ina tsorace maka kar ka zama cikin jahilai dole annabi nuhu ya haƙura kuma wallahi yadda annabi nuhu ya yi kasance a kan haka wallahi haka kai ma ake so ka kasance a matsayinka na, na musulmi lallai lallai naka shine naka duk wanda yake kan layinka shine abokin hulɗa shine duk wani taimako ya taso zaka yi wa shine duk wani abu da ya taso zaka saurara amma duk wanda ba naka ba sai idan dole ta kama ko haɗa kujera ɗaya to wannan babu matsala sai kuma za mu zo mu ji wanda aka zauna da su na amana wanda ba sa cutar da mu a addini a rayuwa aka ce to babu laifi mu mu'amala da su mai kyau na fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki shi yadda mu da haka yake cewa lan tanfa'akum arhamukum wallahi ku sani dangantakar ku da ke tsakaninku ba za ta amfanar da ku ba wala auladukum haka ƴaƴan da ke tsakaninku ba za su amfanar da ku ba yawmal qiyamati yafsilu bainakum a ranar tashin alkiyama kuma Allah zai bambance zare da abawa tsakaninku da su wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da kuka kasance kuna ainihin wato a ainihin wato aikatawa ina fata an fahimta to a za mu cika ta da wata magana sai kuma dakata saboda lokaci kuma akwai abin da za mu karanta na farko ku sani wannan aya tana ƙara nuna mana muhimmancin abin da kai ya kamata ka rike a matsayinka na musulmi wanda wannan shi zai bayi kuma zuwa ga ka kyautata aƙidarka da tauhidinka da mu'amalarka da zamantakewarka domin sai ka zama cikakken musulmi ne nagari to sannan ake wannan magana a kanka amma wallahi idan ka kauce wa tafarkin tauhidi ka watsar da aƙidar Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aƙidar sahabbai baka san Allah ba baka san musulunci ba ba ma ruwanka da addinin bal ma a cikin lokuta da yawa kana cikin wanda suke tayawa wajen a cutar da addini wallahi ba da kai ake wannan maganar ba ana magana ne da samfare dan musulmi wanda ya tsaya ya kaɗe ta Allah da bauta ta haƙiƙa yake bincike akan addininsa don ya san me Allah ya ɗora mar menene kuma Allah madaukakin sarki ya hana shi aikatawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu abinda muka faɗa daidai a cikin waɗannan ayoyi Allah ya tara mu a cikin ladan da ni da ku wanda muke tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana a takaice za mu karanta waɗanda suka turo mana taimako tun daga jiya da muka sanar zuwa ainihin wato yau na farko akwai Sufyanu Jibril Ibrahim ya turo da naira 200 akwai Adamu Aliyu ya turo da naira 5000 akwai awal ibrahim ya turo naira dubu ɗaya akwai salisu muhammad ya turo naira dubu ɗaya akwai abdulwahab mu'azu naira ɗari biyar akwai umar ibrahim ya turo naira dubu biyu akwai ahmad muhammad ya turo naira ɗari biyar akwai yusuf bashir ya turo naira dubu ɗaya akwai idris adamu ya turo naira ɗari biyar akwai ali muhammad ya turo naira dubu biyar akwai abdullahi magaji yusuf ya tura naira dubu goma akwai abdulrahman abubakar ya tura naira ɗari biyar akwai jibrin hamza ya tura naira dubu ɗaya akwai wani bai sa sunansa ba amma hima ya tura naira dubu goma akwai abubakar usman ya tura naira ɗari biyar akwai wani hima ba suna ya tura naira ɗari biyar akwai Jibir- jibrin Us- ah, umar ya tura naira ɗari biyar akwai wani ba suna shi ma ya dai tura naira ɗari biyar akwai bulama Kamsul- Kam- kamsulon ne ko mene ne baba ibrahim gamsolin ya turo naira dubu biyu akwai sani safiyanu muhammad ya turo naira dubu uku akwai abubakar bomala ya turo a- a- abdullahi ya turo naira ɗari biyu akwai jarma abdulrahman ya turo naira ɗari biyu akwai abubakar bingilla yusuf ne ko ya turo naira ɗari biyar akwai adamu abdullahi ya turo naira ɗari uku akwai babayo abdulkarim ya turo naira ɗari biyar akwai sadiq abdullahi ya turo naira ɗari biyar akwai yan yan canji masu ina ga masu canjin dala ne to ko ya ku turo dubu ɗari biyar ai tunda kuna canji to sun turo naira dubu ɗaya Allah ya saka da alheri akwai zaharadin adam ya tura naira ɗari biyar akwai haruna garba ya tura naira ɗari uku akwai muhammad sha'aibu ya tura naira dubu ɗaya akwai usman yahaya ya tura naira dubu ɗaya akwai Ib- ah, usman yahaya ibrahim ya tura naira dubu ɗaya akwai ibrahim adamu ya tura naira ɗari biyu akwai muhammad malam ya tura naira ɗari biyar akwai jamila he yanzu na ji mace fa kai ku ji tsoron allah fa mata annabi fa ya ce ku dinga sadaka ta saddaqna ku dinga sadaka fa inni ra'aytu akthara abin nan ɗinka as akthara kunna fin nari annabi yace na ga fa ku kuka fi yawa a wuta kuma maganin wannan wutar annabi yace shine ku dinga yawan sadaka sai yanzu muka ji jamila Allahumma zidha jamalan fil imani wal waji wal wajhi Allah ka kara mata kyau a imani da kuma fuskar ta gaba daya to shine jamila ta mari ta turo naira dubu daya a jam- jamila mari sai akwai abdul ah, mutallib bayyabu ya tura naira ɗari biyu akwai abubakar mahamud a gombe muhammad gombe ya tura naira dubu ɗaya akwai wani ba suna shi ma ya tura naira ɗari biyar akwai faisal rabi'u ahmad ya tura dubu ɗaya akwai daɗin kowa shopping mail ko shopping mall ya tura naira ɗari biyar akwai umar jibrin sa'id ya tura naira ɗari uku akwai baban gida hassan abubakar ya tura naira ɗari biyar akwai ja'afar lirwan ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah ya tura naira ɗari biyu wani ba suna ya tura ɗari biyu wani ma bai sa suna ba ya tura naira ɗari biyu akwai idris adamu shi ma naira ɗari biyu akwai abdullahi ah ya tura naira dubu biyu total ɗin abin da muka samu naira dubu sittin da uku da ɗari tara Ah, ku yi kabbara mana akar makalla to Allah ya saka musu da alheri har da ɗari biyun jiya ko to Allah ya saka da alheri Oh, kaga miliyan goma ne za mu samu kenan insha Allah eh za mu samu miliyan goma in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace waɗanda suka taimaka ya Allah da wanda ya bada kaɗan da wanda ya bada mai yawa Allah rahamarka baka ba wanda ya bada kaɗan baka baka hana wanda ya bada kaɗan kuma baka hana wanda ya bada mai yawa ubangiji ka sa tara mu da mu da su gaba ɗaya a cikin rahamarka ya Allah Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah kuma ya sa aljanna ta zama komar mu za mu ƙara karanta account number din saboda wasu ba su san account number din ba Abubakar Yaya Arabi Foundation su ne shine sunan account din bankin kuma Unity Bank ne account name din kuma shine 0052120730 zan ƙara maimaitawa 0052120730 an gane 0052120730 Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya mu da aljannar firdausi abinda muka karanta daidai a cikin waɗannan ayoyi Allah ya haɗa mu da ku a cikin ladan wanda kuma muka tuntuɓe Allah ya yafe mana jiya akwai sanata sa'idu ahmad alkali ya turo mana da shinkafa 25 kg buhu 50 a wannan masallaci Allah ya saka masa da alheri an rabar da ita ga waɗanda suka cancanta suke da bukata musamman ma'aikatanmu na masallaci da waɗanda suke masu shara da dai shauransu bayan Allah wanda ake hidimar masallaci da su da kuma waɗanda suke gefen masallaci mun duba waɗanda suka cancanta tunda abin ba isar kowa zai yi ba mun ba wa kowa buhu ɗaɗɗaya muna addu'a Allah ya biya sanata da alheri mu kuma da muka samu wannan abin ya zo ta hannunmu muka aka yi amfani da mu wajen rabawa bayan Allah mu ma Allah ya tara mu a cikin ladan domin manzo Allah ya ce wanda ya nuni zuwa ga alkhairi to yana da ainihin wato ladan wanda ya aikata da ba tare da an rage wanda ya bada wannan abin alherin ba ba tare da wani abu ba muna addu'a Allah ya hada mu da su a cikin wannan ladan mistake message okay akwai sa'idu mai sa'adu mai silifas ya turo da kuɗi naira dubu ɗari biyu a ba wa mutane kowa naira ɗari biyar biyar ko naira dubu biyar biyar ma'ana ak- akwai mutanen da ya ambata wanda za a bawa kowa naira dubu biyar biyar ina fata an gane sa'adu mai silifas dama ya saba turo mana da zakka duk shekara to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara yaukaka dukiyarsa Allah kuma ya taimake mu duniya da lahira to ina ga zamu dakata a nan akwai wani abu ko babu to to to dan aikan kuma ya ce a cikin aku- a- akwai wasu a oke daban ne shi to ka san kan da zo na kwa- na kwa- na jawo muku aiki ba ruwana dan aikan ya ce an turo da ni kuma ni ni ne karatu mai karantawa ba masu a cewa amin ba ba masu kabbara ba eh ni a bani dubu ashirin alaran ma mai jawo min baki shi kuma a bashi naira dubu goma to Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka da alheri yanzu saura na yan amin ko to Allah ya samu dace ya ya kaba 230 kenan ko to sa'adu mai silifar sakonka ya iso gare mu Allah ya biya ka da aljannar firdausi insha Allah ta'ala gobe za mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe Allah ya fi mana hadha kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh